ومن شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا بقي ga watan safar hijirar maki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 444 daidai a wannan masallaci mai albarka masjid umar bin khattab inda mun saba dukkanin ranar sulhu tsakanin magariba da isha muna haduwa don tunatar da junanmu inda har yanzu muna karatu a littafi mai albarka daga cikin littattafai na hadithi littafin al-tajrid al-sarih li hadith al-jami' al-sahih wanda babban malami a Sheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Latif az-Zabidi ya rubuta wanda shi Imam zabidi an aiye shi hijira tana da shekara 812 ya rasu 819 Allah ya mushi jin kai da rahama kuma littafi ne wanda yayi ikhtisari ma'ana ya takaita littafin asahiyar bukari asahiyar jami sau da aka muktasar ne na sahihar bukari allah subhanahu wata'ala ya sanya mana albarka datar da mu zuwa ga aiki da waɗannan sunoni da suke cikin wannan littafi mai albarka ya kare mu daga aikata abin da zai zama to huce a kan ya rabar alimi za mu tashi hadithi na hadisi na 89 karkashin tarjama babi na imam bukhari babun liballigh ilm ash-shahid da ghaiba na wani yana karanta nan ne ko na to to na to wani ya tabbata na'am kenan za mu tashi hadithi na 86 karkashin tarjama babe babun ta kayo babun na'am kaifa نعم كيف يقبض العلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول abla bin amr bin al-as yace naji manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa inna Allah la yaqdiru li ilman tizaan yantazi'uhu min al-ibad inna Allah lalle ubangiji madaukaki la yaqdiru li ilma baya dankewa ilmi intizaan cire shi yantazi'uhu min al-ibad da zai daukake shi cire shi daga cikin bayin shi walakin ya ƙabidu ilma bi ƙabidu ulama sai dai Allah subhanahu wata'ala yakan ɗauke ilimi ne ta hanyar ɗaukewa al'ulama malamai waɗanda suke rabbaniyuna hatta idalan bibuki aliman hatta har sai dai lokacin da idalan bibuki lokacin da Allah subhanahu wata'ala lam yibuki bai wanzar da aliman wani masani ba a wata ruwaya hatta idan lam yubqa alimu har sai lokacin da wani malami bai yi kingi ba kenan da in yazo da zamma kenan ta alim alal fa'iliya kenan hatta idan lam yubqi aliman har sai lokacin da lam yubqi aliman ma'ana lam yubqi Allahu aliman har sai lokacin da Allah subhanahu wataala bai wanzar da wani malami ba ko lam yubqa alimun wani malami bai tingi ba ittakhadha an-nasu kusan juhala to a lokacin kuma sai mutane su shiga fagamniya saboda rayuwar mutane ba za ta yi ba dole sai da waɗansu waɗanda suke jagorori sai sarki wanda suke jagorori amma wanda suke cuhala jahare saɓanin wanda yake kenan ulama wanda allah ya ɗauki fasu'ilu a lokacin sai su dinga tambayar waɗannan jahilai fa afto bi ghairi ilmi su kuma su dinga ba su fatawa wadda take ba ta kan ilimi ba mecece fatawa ta ilimi Allah ya ce manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce to sai zaman to an riki waɗanda su ba Allah ya ce ba annabi ya ce ba za su ce kawai za su hudu molan kare da muna tunanin kaza ko kaza ko kaza fadallu a lokacin su karan kansu sai zaman to sun bata saboda sun ma mutane fatawa sun yi da'awar abin da ba su da shi wa dallu kuma sai su hallakar da mutanen da suka tambaye su suka ba su fatawa ba kan daidai ba suka dora su akan gurguwar beda Allah subhanahu wataala ya kare mu wannan shine kenan abinda Imam al-Bukhari ya tarjama babe babun kaifa yuqbadul ilmu ne za a daukake ilimi wanda dauke ilimi yana daga alama na mai komawar hannun agogo baya alama daga alamomi ta na tashi alkiyama shine a waye gari babu ilimi wani ilimi ilimi na addini kaga ba wai ana nufin a lokacin babu sauran ulum ba rago ilimin muka a akwai rago ilimin muka ashe ilimin da ɗan adam yake rayuwa da shi wanda yake zai samu rayuwa ta hakika ilimi na addini amma nan gurin ba ana zancen ƙarshen duniya ragowar abubuwa zai zamanto su ne babu ilimi ɓangaren abin da ya shafi kenan na duniya to kaga yana daga musiba rasa waɗanda suke malamai wanda kuma wannan yasa za mu ga daga irin firat wanda za su zamanto sun bayyana kamar yadda annabi sarasa ya ba da labari ko suka bayyana za mu ga mafi yawa sukan yawan kai hujumi akan waɗanda suke ahalin ilm ummatul firaq irin khawarij za mu ga yadda suke ta'addanci akan waɗanda suke ma'abuta ilimi don saboda su ga cewa sun ƙarar da kenan inda al'umma za ta dinga samun haske lahiyayye wanda yake na ilimi Allah kare mu shi yasa ibnu battal ya ce ma'anar shi inna ma la yanzu ilma min al-ibad Allah bai dauke ilimi daga bai ba da an ya tafaddala bihi alaihim bayan Allah ya musu baiwar shi ya musu kyauta da shi wala yastarji ma wa haba lahum Allah bai dawo da abin da ya musu kyauta min ilmi al-muaddi ila ma'rifatihi ilmin da zai kai ka sanin Allah wa basu shari'atihi da yada shari'a Allah subhanahu wata'ala bai dauke wannan kenan ta ne Allah subhanahu wata'ala ke daukewa sai dai dinga dauke rayukan masu ilimi amma duk wanda ubangiji ya mai kyautar ilimi na sanin Allah da imani ilimi wanda yake na hakika to Allah bai kwace wannan baiwa yadda ubangiji subhanahu wataala in ya turo mutum annabi to kaga wannan annabin ba cewa yanzu kuma an kwace annabtai to haka ilimi na addini na sanin Allah inna ma la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad Allah bai dankewa ilimi ya cire shi daga bayi a waye gari wannan malami ne masanin Allah amma kuma Allah ya kwace baiwa ya ce to kaga wannan wata baiwa ce wani ni'ima ce daga ni'imomi ga wanda suke ahalai dare sai dai lokacin da ya zamanto mutane sun tozartar da shi ba su damu ba to a lokacin kuma sai allah dinga ɗaukewa masu ilimin da inda wani masani ya faɗi ya mutu to kuma ba za a samu ba wanda zai kwafe makwafinsa don aka ce maka wannan malamin ya tafi ba makwafinsa shek nasir dinin albani ya tafi to shi kenan ɗaliban shi sai dai a yi kamo kamo kamo kamo kowa iya ƙoƙarin shi amma duka ƙoƙarin da ake aikin da shi shek ya shi kadai to kuma shi ne duka sauran kowa ke ƙoƙari haka shek salibu na usaimina haka ragowar duka waɗanda suke malamai halin majarra haka za ka ga da ire-iren ƙasashenmu da kuma garuruwanmu mu ma irin hakan za mu ga take gudana duk malamin da ya zamanto ya faɗi ya mutu dai a samu mai kwaikwayon shi amma ba a ce ba ga wani sai dai a ce maka ga mai kwaikwayon wani ko wanda suke ɗaliban wani ko wanda suke kaza aka ce to ya kai shi kaga ko ya yi shi sai kaga a da wahala a samu wannan in ku ana ga yayin shi akwai tsurin karatu to yi ga waɗansu halaye waɗanda suke na tsoron Allah na ilimin kuma sai a ga abin sabanin wannan shine zaka mafi yawa manyan malamai da sun mutu sai ka ga a majalisi an fara samun tafarruki wannan yayi nan wannan yayi nan wannan yayi nan saboda ashe ba wai ilimin bane kadai akwai ɗabi'un wannan wanda suke na ilimi wanda ilimin kuma shine ya gadan musu tunda innamal ilmu khashiya Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu ya kai mu mataki wanda yake na tabbatattu a fage wanda yake na ilimi ya rabbal alamin Imam al-Bukhari ya maimaita wannan a Kitabul Ihtisam babu ma yuzkaru min dhammi ar-ra'yi wa takalluf al-qiyas zargin ra'ayi da kuma kallafa ma kai kiyasi kaga nan gurin sai zamanto wanda za a tambaya fasilu fa abto bi ghairi ilmi sai su bada fatawa ba akan ilimi ba fatawa da mi ra'ayi kila wakala an ce kaza amma ba qur'ani ba ko hadisi ne zai zamanto sun faɗi Allah kare babun hal yuj'alu lin nisa'i yawmun ala hidatin fil ilmi mala ya ce wannan babi ne hal yi ji'alu lin nisa'i za a iya ware ma mata yawmun wani yini na musamman alahida fil ilmi a bisa su kadai ma'ana yini wanda yake ware ga su kadai su mata fil ilmi wajen karantar da su ilimi za a iya wannan tun da can baya kaga wanda muka huce da shi na yi ma mata wa'azi da kuma karantar da su ayannan salasan sun tafi tare da sayidina bilal radiyallahu ta'ala anhu bayan an ida ma maza sai ke tunanin labi su bi bisa ba jiyar da mata ba to wanda yasa yi aka je kenan wajen mata to wannan kuma za iya ware ma mata ranar su ta su ta musamman su kaɗai a ware zungurbin mata ba maza shine a ƙarƙashin wannan ya kawo hadisi na abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qalat an-nisa'u lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ghalabana 'alayka ar-rijal faj'alna yawman min nafsik فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وامرهن فكان فيما قال لهن ما منكن امراه تقدم ثلاثه من ولدها الا كان لها حجابا من النار فقالت امراه منهن واثنين قال واثنين وفي رواية عن أبي هريرة قال لم يبلغ الهنسة دقى أبو سعيد سعد بن سنان الخدري يتي قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم ما تزوف دقى منظر الله صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال ماذا جي سر جايك أكم غلبنا عليك الرجال ماذا جي سر جايك أكم ma'ana ya zama duk mafi yawan lokutanka maza ne suke amfanuwa da shi maza ne kenan suke tattare wannan lokaci tunda da ka zo annabi sai ya hoto maza karantarwa bulaguro maza kaza tare da maza to sai suke cewa galabana alaika rijal maza sun rinjaye mu akan ka ma'ana lokutan ka duk mafi yawa su suka fi samu shi faj'alna yawman min nafsik sau da aka faji Allah na yawan min nafsi ka yanke mana wani yini daga gare ka wannan yana nuna mai neman ilimi ana bukatar ya zamanto ya ladabtu da ladabi na fawwala lamari wajen malami baka da zaɓi wajen rana wajen abin da ya shafi littafi ana bukatar ya zama ka shimfiɗa ma malami na karanta kaza na karanta kaza wanne ne ya fi dacewa da ni sannan kuma ko ina son karanta fanni kaza wani littafi ya dacewa a wannan fannin ya zama to na karanta sannan kuma ina son a sanya mini wata rana ko wani ɗan lokaci inda kwai dama wanda zan dinga ɗaukan karatu ko zan dinga kaza kenan shi malamin sai gari amma ba ya zama to ba kai ne zaka ce ina son rana kaza ka dinga yi mini to yanzu kaga kenan ya zama tomi babu nau'i wanda yake na girmamawa to ana buƙatar wannan shi yasa suka ce faj'alna yawman min nafsi ka ware mana ka ware mana wani ne daga gare ka wa wa'adahunna yawman laqiyahunna fi sai annabi sallallahu alaihi musu alƙawarin wani yini da ya haɗu da su a cikin shi fa wa'adahunna sallallahu alaihi wasallam ya musu wa'azi wa amarahunna kuma ya umarce su da ababe waɗanda suke na addinin Allah wannan kuma shine aiki na manzannin Allah karantar da al'umma wazantar da al'umma da kuma sanar da su musamman sallallahu alaihi wasallam wanda aka aiko shi mutane da aljannu gaba daya irin yadda mata suka nema haka jama'ar aljannu suka nema annabi sallallahu sai ware musu wani dare lailatul jin ya je karantar da su sallallahu alaihi wasallam fa kana fi ma qala lahunna ya kasance cikin jumlar ma qala lahunna abin da ya gaya musu na wa'azin da ya musu sallallahu alaihi wasallam kuma umarnin da ya musu fa kana ya kasance fi ma qala lahunna cikin abin da sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ma min kunna mar'atu babu wata mata daga cikin ku tuqaddimu salasata min waladiha da za ta gabatar da ɗiya guda uku daga ƴaƴanta waɗanda ta haifa kaga min waladiha ɗiyan da ta haifa takan iya yiwa ya zama ko ta riƙe ɗiyan ko kuma ba ɗiyanta ba to wannan ana zancen ɗiyan da ita zaman to ta haifa saboda haka tuqaddimu da za ta gabatar da su ma'ana su mutu abin ne su kafin ta kenan shine tuqaddimu da za ta gabatar da su ma'ana su gabace ta su riga ta mutuwa illa kana la hijaban minan nar sai ya zame mata wani shamaki wanda zai kare ta daga shiga wuta abin da yasa nan gurin sai aka ambata ma min kunna mar'atun tuqaddimu salasata min waladiha saboda tausayi matkar tausayi na su mata ga wanda suke kananun yara kaga yaran yana a cikinta ne yana a tare da ita ita ta yi ma'aihin nashi jin raɗaɗi na wannan rashin nashi to ganin wannan raɗaɗin da ciwon da matan suke ji sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu wannan dan ya zama wani bishara gare su cewa wannan ɗiyan da kuka rasa to hoga gara ba sai illa kana hijaban minan nar sai ya zame mata shamaki daga wuta kenan sai aka ambata su ba ta ba yana nuna ambata su ba kenan ɗiya ne guda uku ko kuma guda biyu suka mutu kananu to yanzu zai su zame ma ma'ayyar hijabi daga wuta banda ma'ayyin a su yanzu nan sai aka ambata su saboda kenan mai wannan tausayi nasu da kuma su ne kenan ake wazantarwa faƙalar ta mur'amin hunna wata mata daga cikin su ta ce wasu ne ne ko da ma biyu ne ya rasulun lahi wannan ya nuna in aka hudu abu ya zamanto da akwai gaba ta tambaya ba rashin ladabi ba ne ba ɗalibin ilimi ya yi tambaya ce in wanka za ne wannan kenan abin da ake nema ne kar ya zamanto an bar abu a cikin duhu shi yasa suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa sanani wa fi riwaya ana bi hurairah qala lam yablughu al-hinsa yace waɗannan diya wanda basu kai kenan haddi wanda yake na mafarki ba kenan wanda basu balaga ba kenan daga shekarun balaga abin da ya kasa kenan kafin balaga su dan nan da aka ce min walidi hawan zai dauka jarirai kawai amma dama dai suna a matsayin yara saboda haka koda ma guda biyu ne annabi sallallahu alaihi ce koda kenan guda biyu ne ma za su zame mata shamaki wanda yake na shiga wuta wannan shine asali na ilmantarwa da kuma karantar da mata da kuma makarantu wanda yake na mata wanda kuma in muka kalla karantar da mata shine yafi zamantawa aula sama ma da karantar da waɗanda suke mazaje saboda su ne iyayen tahiyakin bangaren ɗiyansu da kuma mazansu da ma ibadodi da kuma nau'i na sakaki da kuma rauninsu a janibi wanda yake na addini a janibi wanda yake na addini na'am na'am eh inda ya cika halitta shi ta cika shi ma shi ne ciki saboda haka kenan za su zame mata shamaki wannan shine asali na karantar da mata kamar yadda aka faɗi wanda karantar da mata abu ne wanda yake da daɗe tare da daɗewa na addinin musulunci sabanin yadda wasu suke ganin cewa wani abu ne wanda aka kawo shi daga baya-baya a abin da yasa ba a san shi ba a yankin namu addinin ne yake da rauni a yankin mu a duniya kuma dama tunda addinin musulunci ya zo kana samun haɓaka shi wani guri da kuma raunin shi wani guri kaga yanzu ka je wasu ƙauyukan da wasu guraren su za su ga har yanzu ma a ce a koya ma mata karatu kafirci ne su suna ga kafirci ne kaga me yasa saboda addinin yana da rauni a yankunan to mu ma da haka addinin ne ya zamanto yana da rauni ba duk ta'alim bane nashi ya zamanto an sani wannan yasa da yawa sai suka dinga adawa to kuma da ilimin ya bayyana aka gane gaba ɗaya yanzu ya zamanto kowa ma iya da makarantar matan kowa sai dai kawai bambanci wani zai koyi qur'ani da hadisi da azkar wani kuma zai dinga zuwa da kulle-kullen rubutu da layu da wasu abubuwa yana a amsa kuɗaɗe ana ana musu fara shine bambancin shine bambancin da wanda su Qur'ani da sunna suke koya da kuma yin nasiha da kuma wanda su kokarin su kenan waɗannan abubuwan da kuma wanda su kuma waƙoƙi ne ka gani he dai ka ji kawai matarka a lasifika ko a rediyo ta shirya kasida tana ta yi shine zaka ga a wasu garuruwan da yawa mutane ake tashar rikici wani kwanaki matar shi ta bata yana ta neman ta ashe ta ta can amshi shi mawaƙin ya ji tana da daɗin murya a wajen wannan ɗin begen kuma shi kenan ta bi shi aka ta yana ta neman mata kawai sai ganta a studio sai ganta a studio to kaga hatsarin wannan abubuwa wanda in aka ce mace aka bar mata abu dole za a samu matsala babu mata mafiya imani mafiya tabbatuwa da takatsantsa kamar matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyayen mu'mine wanda Allah subhanahu wataala da kai ya ce lastunna ka adin minan nisa'i ba ɗaya ba kuke da wata ɗaya daga cikin mateki ba ku zamanto ba tamkar ɗaya daga cikin mata daga cikin mateki to kaga amma tare da haka Allah ya ce fala takhdha'na bil qawli fa yatma alladhi fi qalbihi marad to kaga he kaga kuma za a zo ana karere magana kuma da suna addini ne ana waka har ma ana rausayawa da wani kato ya zo yana dauka ana sawa a tele da mayani da kaza kuma da suna addini ne wai kamnar annabi sallallahu alaihi wasallam ne wanda kuma kaga kauna annabi sallallahu alaihi wasallam ai jigo ce daga jigo na addinin to kuma ka zo ka dauka a tele kaga abun ai babu tsafta babu tsafta ce abu Allah kyauta wa alaikum assalam a ko da bai ce ba ma zai samu babu man sami a shi'an falam ya fahamhu faraja fihi hatta ya arifa babu man sami a shi'an falam ya fahamhu faraja fihi hatta ya arifa wancan ya nuna kenan dalilin da ya kashi a kitabul ulum mahimmancin ilimi ana son shi ya game kowa da kowa ba a ware ba namiji ko mace alkhairi yana cikin ilimi babu man sami a shi'an baban da zai mana bayani kan man sami a shi'an wanda ya saurari wani abu ya fahimu sai bai fahimci abin ba faraji a fihi sai ya maida ya tantauna a ciki ma'ana ya koma hatta ya arifa ta yadda ya ƙara tambaya hatta ya arifa har ya san wannan abin wannan ababe na ilimi haka ake bukata a lokacin da ka ji an faɗi wata magana ko wani abu wanda kai baka fahimce shi ba ko dai baka fahimci haƙiƙanin shi ba ko baka fahimci dalili ba a kan shi to ba laifi ba ne ka koma tambaya don saboda ka tabbatar da kenan haƙiƙanin abin da ake nufi don saboda kai ma ka isar a daidai kare zamanto wajen isarwa ka isar da zato ko kuma tsammani lokacin da ka zo makaranta kake ɗaukar kake daukan karatu kai kaji an wadu wani abu abin sai baka sami yaƙini ba a kan shi kai yanzu abin da ake bukata wajen dauka ɗinka ka sami yaƙini tabbas tabbas haka abin yake saboda in ka je zaka bada karka bada tare da shakka to sai zama baka gama ja abin ba to ba laifi bane ba za ka koma yin tambaya ka ƙara kenan tantaunawa kan wannan abin don saboda ka fahimce shi عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوصب عذب قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال إنما ذلك ذلك الأرض إنما ذلك الأرض إنما ذلك الأرض ولكن من نوقش الحساب يهلك ذلك يسامحه ذلك ذلك هو أنا ذلك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كي ثلاثة يأتي من حوصب قدب dukkanin wanda aka mushi aka mushi keke da keke man husiba udhiba dukkanin wanda aka mushi keke da keke dalla dalla udhiba to lalle sai an yi masa azaba mutum ne a hilin kiyama Allah kare mu aka zo aka mushi tirere aka bincike komi bangaren tauhidi aka zo da kyar da kyar ga shiga kamar shi aka zo bangaren sallah sallah ce wadda take kotan kurciya babu nutsuwar kirki babu cika rukunai a cikinta kaga irin sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ce lauma ta'ala hadha la dakhalana inda ya mutu kan wannan da ya shiga wuta saboda jahiltar wannan ba ma bawa uzuri akai akwai abin da jahilcin shi bai zamantawa uzuri kana garin da magaram kana garin musulmi kawai sai kake sallaka inda ka gadawa ka ce ka ce wallahi neman abinci mu muna fafutukan neman abinci to wannan bai zama tawwa wannan bai zama baka ce ba ai Allah gafurur rahim anan sarasa ne ce laumata la dakalana saboda haka kenan sai aka zo wannan sai kuma aka dawo kenan bangaren sallah ba a kubuta ba sai aka dawo kuma bangaren abin da ya shafi hukuku na mutane shine al-muflisun alladhi shatama hadha safaka dama hadha to shine sai aka yi kekerkeke to manhu manhusi ba udhiba duk wanda aka ma kekerkeke udhiba to za a zartar da shi qalat aisha hi aisha tace fa qultu yana ce awalaysa yaqulu allah ba allah mai girma da buwaya ya ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sannu za a yi musu hisabi hisabi wanda yake sassauƙar hisabi tun da can manhusi ba wanda aka ma hisabi amma hisabi mai na ƙeƙerƙeƙi faƙara ya ce ina ma zarikin abu wannan ai abin da ake nufi da fasofa yi hasabu hisaban yasira kawai bujiro mishi ne za mutane sun kasu a hilin alkiyama akwai waɗanda za su shiga aljanna bi gairi hisabu ba tare da an musu binciken komi ba kawai kai tsaye su ne awwal zumra da kullun janna wanda za su fice su shiga akwai inda kuma Allah subhanahu wataala zai kebe su sai ubangi subhanahu wataala bujiro musu ka san zani kaza ka san kaza ka san kaza ce duka Allah na sani ce kaga a duniya ba wanda ya sani na rufa ma asiri ya ce kware sai Allah ce to zuma na suturce ka ka je aljanna kaga kenan mataki na biyu sai kuma mataki na uku su kuma za a bi dalla dalla su ne waɗanda dole he an fi kekere keke an hudu komi an zo baban da ya kamata a karanta mai babe na tauhidi nan ma iya da matsaloli akwai ƙananan shirkoki tare da shi wanda ba su kori asalin imani ba amma kuma imanin mai rauni ne ya samu rauni da sai kuma aka dawo bangaren al'amal al'amalin imaniya su ma aka dawo waɗannan ayyuka musamman irin su sallah su ma dai babu na kirki aka dawo rawatin ma da za su cike babu aka dawo abubuwa da yawa babu to kaga wannan kuma ga hukuku wanda suke masu ɗumbin yawa to menene rayuwar da ya a duniya shi da dan bauta aka turo shi kuma ta ko'ina an leƙa bai ci wa nasara kuma can gehe ga laifuffuka ɗumi-ɗumi to wannan su ne fasofaiwa kenan su ne waɗanda zai zama to amma keke da keke ya ce walakin ma lokacin hisaba ya halin sai dai dukkanin wanda aka ma keke aka mashi bincike na hisabi dalla dalla dalla dalla to wannan wa ya halaka ya halaka Allah kare mu Allah tsare mu wannan sababin da ya kashi a kitabul ilm don a nuna ma ɗalibin ilimi wanda yake neman ilimi lalle akwai buƙatar ya samu tasabbuti cikin abin da bai fahimta ba ya koma ma wannan lamari har ya zamanto ya fahimce shi ta yadda zai ba wanda zai isar makin ya ba shi kenan ingantaccen abu abin da yake da sika ba abin da yake da shakka ba ko yake da lissato saboda ina zanna la yughni min alhaqi shay'a sai kuma kenan bangare na biyu yadda zamu ga Aisha radiyallahu anha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam yadda take da kaifin fahimta da kuma bibiyar abubuwa ta yadda kai tsaye sai ta kafa hujja ta istidlali da ayar Allah alqur'ani cewa to ai gashi Allah subhanahu wataala ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira to haka ake bukata lokacin da dalibin ilimi kaji an ce kaza kuma kana da masaniya ga ai dalili can kaza kace to kuma ai can an ce kaza kaza ya al'amarin yake Imam al-Bukhari ya fitar da wannan kitabut tafsir suratu idha as-sama'u shaqqat da kuma kitab riqaq babu manuqish al-hisab udhiba anan ma ya fitar da shi babu yuballigh علم الشاهد الغائبة وني كده
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولا سمعته
باب اللي يبلغ يبلغ العلم نعم
نعم عن ابي شريح رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يوم الفتح يقول قولا سمع الدنيا ووعاه قلبي وابصرته النار بما تقلب فيه حمد الله واثنى عليه بما قال ان مكه حرمها الله تعالى ولم يحرمها الناس ولا يحل المؤمن يؤمن بالله واليوم الآخرة واليوم الآخرة أن يمسك بها دما ولا يعبد بها شجرة وإن أحد ترخص من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يقول ان الله قد اذن لرسوله ولم ياذن لكم فانما اذن لكم ساعه من النهار ثم عادت لمرها اليوم وحرمه هذه الامس وبذل شاهد وعليه na'am imam al-bukhari bayan ya yi tarjama tarjama wadda take nuni akan cewa mai neman ilimi a lokacin da ya ji abu ana buƙatar ya kwankoma ma abun don ya samu tasabbuti akan shi wannan shine amana ta ilimi wannan bai takaita ba lokacin da kake koyan ilimi hatta da lokacin da ka ji an ce malam wane ya ce kaza ko ka saurari wani wa'azi to kawai ba za ka ɗauki jita-jita ba a ce maka ai malam wane yana da ra'ayi kaza ko ya ce kaza ko aƙida kaza gare shi kawai shikenan ka zo ka kama mishi raddi kana ka cancana shi kai baka da ma tabbacin sha abin nan haka ne ko ba haka ba sai an zo karshe ka ce ai wayaye ya ce mun ya ji a wa'azin shi ya ce kaza kaga kenan jita-jita kenan kila wakala abin da ake bukata nemo kasan ɗin ka saya ka saurara ko kuma itattaki ka je ka same shi ka ce yaya malam an ce kuna ba da fatawa kaza kaza kaza haka lamarin yake sai ka ji kankan in ya so kuma sai ka yi ginu akan wannan abin to yanzu bayan ka tabbatar abin da ka tabbatar ingantaccen ilimi to kuma wajibin ka ne mai isarwa ballighu anni walau aya saboda haka lalle ga dukkanin wanda ya san ilimi ya fahimci ilimi ya yi aiki da ilimi bayan ya kiyaye shi ya harrace to kuma wajibi ne a kan shi annasharu ya dawa gwargwadon abinda ya zamanto ya sani shine ya kulla wannan tarjama ta babi an abi shuraih radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawm al-fath yaqulu qawlan naji annabi sallallahu alaihi wasallam ranan da aka yi fatuhu makka yana fadin wata magana a shekara ta nawa aka yi fatuhu makka shekara ta takwas ya kulu kaulan yana haɗin wata magana sami atuhu ko zanaya kunnayen nan guda biyu na wasu ji wannan magana wa wa'ahu qalbi kuma sannan bayan kunnuwa na sun yi kyakkyawan saurare wa wa'ahu qalbi kaga kenan an samu me husnul istima kyakkyawan kenan saurare alladhina yastami'una alqawla saboda haka an samu wannan wa wa'ahu qalbi bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm wa basaratuhu aynaya kuma idanuna sun ganshi hina takallamu bi lokacin da yake magana da kaga abubuwa na idraki ilimi sun cika ga gani da ido ga saurare kuma gashi zuciya ta kiyaye to kaga kenan an samu kyakkyawan mi fahimta da kuma har da cewa yanzu kuma abin da ya rage sai isarwa kenan haina takallama bihi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan magana ma'ana yake fadin wannan abu anan gurin yana nuna ma'ana dogaran shi kenan ba wai ya dogara abu sa sauti bane ba a yana gani yana ji ya kiyaye ka gana akwai ƙarin samun yaƙini da tabbas a kai shin za a iya dogaruwa da ilimin da saurare kawai kai ba tare da kaga mutumin ba ka zauna a gaban shi za a iya dogaruwa da wannan ababe na kenan tahammuli na ilimi ba zama ba kai gaban malamin kawai saura baka gan shi ba sannan kuma kenan ta bayan ta bayan idan shi ne ma'ana sauraron shi kawai kai ba ganin shi ba kai wannan ana iya daukan shi ana iya aiki da wannan tahammuli ana iya daukan shi a matsayin kenan tahammuli na ilimi ta wannan hanya din za iya lissafa shi na za iya lissafa shi za iya lissafa shi kenan irin yadda imamun nasa'i a majalisi na alharis ibn miskin kaga shi ma yana ta baya ba a tsakiyar majalisin bai yana kenan a baya ne ana karanta ma haris shi kuma yana sauraro kamar ci gaba da aka samu na hanyoyi na tahammuli na ilimi malami yana wata duniya daban kai kuma kana nan gurin kuma kana ɗaukar ilimi kan wajen shi wannan ana lissawa shi ma a babe ne na ilimi sai dai kawai abin da ake so amana ta ilimi karkace mun yi karatu gaban wani kai kuma ta hanyar shari'a ne sai ka ce a naji a wata kitsa a tashi ko kuma a karatun shi da muka ci ta kasa ko kuma ta kaza har lokacin da Allah ya baka dama kuma sai ka je ka gaban shi sai ka ɗan saurari ko da minti biyar ne to zu kuma ka shiga dimli na ɗaliban shi nan babu laifi kuma yanzu an samu lukuya tsakanin kai da shi amma mujarradin kaga ba a samu ba wannan labari ka ji abin balaga ne gare ka to kaga ka ce kashi yanzu sai ya zama to an samu rashin tabbas aka wannan nan na na na yau to wannan kaga shi ma ya sha bamban da na mujarradin saurari inda ya lissafa ka a cikin ɗaliban shi ya san da kai ya san da kaza to kaga shi ma ya zamanto a matsayin ɗalibai shi kake to kuma duk dan dai kauce ma dai waɗansu abubuwa na guru babu laihin kenan faɗin cewa ɗalibin shi ne ta hanya kaza shi kuma lokacin yana da sunanka da komi wannan kuma kaga wani ƙarin daraja ne a samu cewa wani babban malami yana da sunanka kana layin ɗaliban da kayi ɗalibta wajen shi kuma ya gamsu da wannan to kaga wannan ɗaukaka ne ga shi mai neman ilimi hamidallahu wa asna alaihi ya gode ma Allah ya bi Allah subhanahu wataala a lokacin da mai khutba zai khutba ana son budewa khutba din shi ya zamanto da wannan zaka yi wani diskur ko wani jawabi to ka fara da godiya ga Allah subhanahu wataala musamman ma khutbatul haja imamu shaukani a cikin tuhfatul zakirina yake cewa da wahala ka ga wani al'amari an bude shi da khutbatul haja face wannan lamari sai ya zamanto ya cika inna makkata manzo Allah sallallahu alaihi ce lalle ku sani cewa birnin Makka harrama Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala shine ya bata tsari ya bata tsari ya bata kariya walam yuharrimha nasu ba mutane bane suka bata tsaro da kariya fala yahillu limri'in baya halitta ga wani mutum yu'min billahi wal yawmil akhir da ya imani da Allah ya imani da alkiyama an yasfika biha daman ya kwaran yadda jini a birni wanda yake na makka matukar akwai tabbaci na imani to haramun ne a samu ta'addanci kwaran yadda jini a garin makka irin yadda za mu ga ɗabi'a ce wannan sai 'yan ta'adda su suke wannan abu kamar khawarish da kuma ragowan sauran bid'o'i dama kuma da wahala kaga wata bid'a daga bid'o'i face tana da naza'a kharijiyya ka kalli inda bid'a take ta ɗasko na wani abu na khawarijinci duk inda za ka ga yanzu misali yan shi'a kaga ai rafi za da ban suke to amma kuma mi sun ɗasko na khawarijanci wajen mi wajen tawaye duk inda bid'a take daga wannan inta akwai nau'i na tawaye da rashin yarda da shugaba saboda haka kenan su ma sai zamanto kaga suke ta kokarin jeho bumabumai da wasu abubuwa da kuma kokarin tada fitina da tarzoma wala ya adur biha shajaratan sannan kuma wala ya adur biha shajaratan baya halitta ya zamanto ya datsi wata bishiya daga bishiyoyi na makka fa in ahadun tarakhasa li qitali rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha idan ma an samu wani daya yayi rangwanta dan saboda yakin da annabi sallallahu alaihi wasallam fatahu makka da annabi sallallahu alaihi wasallam sai wani ya fake da wannan yace to ai yayi riko da rukhsa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya je ya karbi makka an yi fatahu makka fa qulu yace to ku ce mushi inna allaha ta'ala qad adina li rasuli Allah shine ma manzon shi izini walam ya'dal lakum ku kuma Allah bai muku izinin ku farma makka da yaki ba wa inna ma adina li sa'atan min nahar ni ma kuma Allah ya muni izini ne ya halitta muni ina iya farmata da yaki wani dan lokaci wanda yake na yini ba wai tutturba aka ce shi kenan kana iya far musu a yaƙe su ga baki da sun ma'adat hurmatu har yau sannan kuma a yau nan kaga kenan sata min har wani ɗan lokaci ne an sa dokar ta ɓaci lokaci kaza zuwa lokaci kaza an yi fatahu makka a lokacin duhan annabi sallallahu alaihi ma ya shiga yana wanka kaga a ɗan wata 'yar awa ce saboda lokacin da umu hani radiyallahu anha ta shiga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da sayyidina ali ya tuso ke kahurin nan kahurin kuma ya shige wajen ta yake neman mafaka kaga a lokacin wallahani a lokacin wallahani to duka abin kenan wani dan lokaci ne an yi shikenan an gama yace to shikenan adatu hurmata al yawm ka hurmata habil ams alhurmata kariyarta ta dawo yadda take gari wanda Allah subhanahu wataala ya ce awalam yaraw anna ja'alna haraman aminan saboda haka to ta dawo wannan haraman din abin ba tsaro da kariya wal yuballigh ash-shahidu al-ghaiba saboda haka wal yuballigh ash-shahidu al-ghaiba wadanda suka halartu wanda ya halartu wannan khutba ta kenan fatuhu makka ya isar ma al-ghaib wanda bai samu halarta ba wanda bai samu zawa wannan matsaya ba wannan shine mahallin shahid kenan isar da ilimi wanda Allah subhanahu wataala ya sanar da kai da haka ne al'umma take rayuwa da haka ne zai zamanto kenan an samu cikakken kenan za a samu cikakken addinin musulunci musuluncin da zai tsayi akan ilimi wanda zai zamanto ya tsayi akan abin da Allah ya ce manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya ce bukhari ya maimaita shi kitabul hajj babu la yughadu shajarul haram a magazi ma manzilin nabi sallallahu alaihi wasallam fata ya maimaita shi gurare biyu babu ismu man kadhaba ala nabi sallallahu alaihi wasallam wannan babu zai bayyana mana girman zunubin man kadaba ala nabi sallallahu wanda zai yanko ƙarya ya jingina ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan yana daga mafi girman lehi mutum ya zamanto ya yi ƙarya kuma ƙarya ya yanko ta ya jingina ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ƙarya a zantattuka na mutane da mu'amaloli na mutane ba ta halitta to kuma ina ga ƙaryar da mutum zai yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na eh ana sai da wannan babu matsala za mu tarra ma a gaba a gaba ina ga za mu tarra insha Allah عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجم الله صلى الله عليه وسلم يقول ينأتي لا تكذبوا علي لا تكذبوا علي كردك يقريا أغريني nan cewa la takzibu alayya sai aka zo da shi da siga wadda take ta jami'i wanda yake amun ne cikin kowace irin ƙarya da mutum zai yanko ya shingina ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ƙaryan nan a cikin zaka yi wata ƙarya ce dan kwadaitar da mutum wata ibada ko kuma ƙaryar ta shahiyinta dan a tsoratar da mutum wani abu ko kuma a cikin halittawa ne ko haramtawa shi yasa kaga ya kace la takdibu alayya kar ku ƙarya ya ka zo da ita da siga wanda take ta jami saboda kowace irin ƙarya ba yarda ba ka yanko ta ka jingina ma'ana ka ce annabi sallallahu ya faɗi abin da bai faɗi ba ko da kuwa abin na kwadaitarwa ne na ibada karka ce ai ina yi ne don saboda mutane su dinga bautar Allah don saboda in taimaka ma addinin shi a samu dandazon jama'a wanda za su dinga yi shi yasa na ce in an mai salati kaza akwai lada kaza ko kuma an yi nafila kaza akwai kaza bayan da woman kadaba alayya ya ce domin dukkanin wanda ya karya a gare ni fal ya tabawa a maka adabu minan nar ya kama mazaunin shi minan nar a wuta وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار daga salma bin akwa shi ma ce na ji wa annabi sallallahu alaihi wasallam man yaqul wanda man innan tana daga cikin adat wanda suke na umumi wanda ta game kenan koma wane ne ya zamanto ya hudu wannan ƙarya kin wanda zai yi ƙarya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam jingina ta ga ma'aiki ko wanda zai yi ƙarya ne a cikin addini dan saboda kokarin ba da kariya ga addini shi yasa ka ganin ya kace man yaqul alayya saboda waɗansu daga cikin jama'a ta sufaye akwai wanda su suna halitta yin ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam musamman ma tarihin karramiya suna cewa muna masa ƙarya ba ƙaryar da muke muna yin ƙarya ne a gare shi ba wai ƙarya a kan shi ba muke sau da haka ba shi muke yi ma ƙarya ba don abin da yake bushewa a muna yin ƙarya ne don ƙoƙarin ɗaukaka addinin shi to ka ganin ya ce man ya kula alayya dukkanin wanda ya kula alayya ya faɗi a gare ni malam akul abinda ban zamanto na faɗi ba hafiz ibn hajar Allah ya shi da rama ce kad tarra qauman min al-jahala yace wasu daga jahilai sun rudu fa wada'u ahadisa sai suka dinga kirkirawa da sai fit targhib wa tarhib wajen kwadaitar da mutane ibada ta neman lada da kuma tsoratar da mutane sai ka ga misali a kirkiri wasu hadisai na ƙarya dangane da wutar jahannama a ce akwai wani roza-roza a wutar jahannama mai kaza mai kaza mai kaza mai kaza akwai wani dabba hureshi za ta hoto da kaza hureshi zai ce kaza sai ta ɗaukowa wanda suke hadisan da suke ba su tabbata ba jihatar sanar sai a rinka faɗin komi ma akwai kaza a wuta mai kaza wai don saboda manuwar a tsoratar da mutum irin na wanda za ka gada sai a zo da ɗan wani kalanda-kalanda wannan ana nunawa ga nan gurin samarin wuta ga waye gani masu ajiye shi ke wannan to gaga irin waɗannan abubuwa duka kamar wai ana ga a sa maka tsoro ne ka dinga ibada to shi addini bai bukatar yanzu duk lokacin da kace ma mutum a wuta da koi wani abu mai kaza kaza kuma babu sai ji tsoro sai wasta saban da yake kuma daga ba sai gane cewa aka ce abin ma ba haka nan bane kaga yanzu da ma shi tsoron ci abin ne kuma ba Allah bane ya ce da ma abu yanzu ke sai koma abin shi ko kuma kace aljannan kai kaza za a baka beni guda kaza za a baka kaza kuma Allah bai ce ba zai bashi ana sai ya ji wata ran ce kai ƙarya ce wannan abu ba haka ba shi kuma ya jima ibada yana yi kan wani to kuma addinin Allah yana bukatar sai an yi ƙaryar da za a kare shi Allah ya gama komi Qur'ani hadisi an kare abubuwa komi an bayyana ma faratna fil kitabi min shay hafiz ya ce to fa wada wa arida bit targhib wa tarhib wa qalu suka ce lam nakdhib alayhi bal fa'alna dhalika li ta'yid shari'a suka ce mu ba ƙarya muka yi akan shi ba mun yi haka ne don mu karfafa shari'a ya ce amma wa madaru ba san cewa wannan magana tasu ba ai ta kumshi tabbatar da wani hukunci yanzu lokacin da suka kirkiri hadisin me suke kokari suna tabbatar da wani hukunci halittawa ko kuma haramtawa to wane ne mai halittawa ko haramtawa Allah subhanahu wataala to cikin wannan hadisin nasu sun yi kokarin kawo abin da za su tabbatar da wani hukunci wanda yake nuna halacci ko haramci kaga yanzu sun zamanto su ma masu hukumtawa amla mushraka wa shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah ka gani wa taqulu ala allahi ma la ta'lamu yace man yaqulu alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu min an-nar wadansu daga cikin malamai sun yi kokarin zafafawa ko kuma kokarin zurfafawa dangane da yin ƙarya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda ma suke ga wanda zai ma manzo Allah salasan ƙarya to lalle ya ma kai haddin da ya fita daga musulunci Imam al-Shuwaini ya tahi akan cewa duk wanda zai ƙarya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirkir hadisi na ƙarya yace to wannan ya kafirta duk wanda zai ƙarya da gangam da Imam al-Shuwaini yace ya kafirta amma wannan ra'ayi nashi malamai sun yi raddi akan shi wanda ya fara mushi raddi akai dan shi Imam al-Haramaini Allah cikinsu su duka da rahama shi da shi mahaifin sai kuma ragowa irin su kirmani da sauran sai suka bi baya amma dan shi imamul harmaini shi fara yi masa raddi akan wannan yake cewa haza min hafawatu walidi rahimahullahu ta'ala wannan yana daga tuntubai na mahaifi na Allah cikin shi da rahama to yau ne aka zo duniyar da zaka ga wasu ba su fahimci menene ilimi ba wai sai mutum ya zo na ai albani ya saba ma baban shi ma ai baban shi malam nuhu mazhaba kaza yake shi kuma yana mazhaba kaza ai baban shi ma kaza ne shi kuma kaza ne ko kuma to yanzu nan gurin masu hudu wanda yake ce musu to ga imam al-juwayni in sufi ne mutum da ya san waye al-juwayni to gashi ya ce kaza kuma ya san waye imam al-harmaini abul ma'ali to gashi shi ya fara ma mahaifinsa raddi ka wannan rabuwa ko muslim babu ne ilimi babu zancen wannan malaman hadisi za ka samu cewa ɗa yana za'afa mahaifinsa ɓangaren kasa ɗa yana bayani kan hakikanin mahaifinsa ba laihi ba ne ba wannan ababe na ilimi ba laihi ba ne inda yawa Allah ake ma shin Allah zai kalla da addinin Allah ko baban shi zai kalla ya haka ne addini ya zama birin-birin inda ya zama to in karanta maka saboda kai kan bata mare sai in danne gaskiya to kenan abin ya zama sarre me bambanci da yahudawa shi abin da yake addini ɗalibinka ne sai ya ce kaza ko ya maka raddi kan wani abu to ba kamata bai ka ɓata ne sai dai kawai abin da za a kalla shin yaya raddin yake akwai kasan na 'yan zahin kai masu zagin mutum su ba raddi ba ne su zagi ne wannan sai su ɗauko su yi ta zage-zage su yi ta kaza ka gani to wannan su kuma kaga ba alisahi da wannan irin wannan shi kuma wannan fitsara da cin mutunci sunan shi shi ba sunan shi ba raddi amma raddi na bayyana a kaza wannan kuskure ne saboda ga shi na hadisi kaza an ce kaza kaza wannan na ilimi kaga taimako ne wannan akai to shine abinda kenan ya bayyana wannan kuma wannan shine dai abin da yake daidai kabira ce daga cikin kaba'irul zunub mun karanta ma a kitabul kaba'ir yi ma manzo Allah sallallahu ƙarya yana daga cikin kaba'ir zunub Allah kare annabi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala tasammu bismi wa la taktanu bi kunyati tasammu bismi wa la taktanu bi kunyati annabi sallallahu alaihi ce tasammu ku ambata ma kawunan ku sunaye bismi da sunana kuna iya sama ‘ya'yanku kenan suna Muhammad wala tattalo bi kunyati amma karku yi alkunya karku dinga yi ma ‘ya'yanku alkunya da kunyata da alkunya ta masu sallallahu alaihi wasallam wannan haramun ne kata lokacin annabi sallallahu alaihi yana rayu a sama mutum Muhammad a dinga mai alkunya da kenan Abul Qasim kenan lokacin annabi sallallahu alaihi yana rayu haramun ne bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan bayan wafatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kai ba lokacin Annabi sallallahu alaihi yana rayi bai kai ba lokacin Annabi sallallahu alaihi yana rayi wasu malaman suna ga bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ma yakan zama tawwa makruhi ne kenan wannan wa man ra'ani fil manam yace dukkanin wanda ya ganni a mawarki fa qad ra'ani hakika ne ya gani kenan mutun ne ya mawarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da surar da take ta tabbata sifa ce ta maki sallallahu alaihi wasallam to wannan kenan ya abu ne wanda yake mai yiwa abu ne wanda yake halittacce mawarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma alkhairi ne mutum ya mawarkin annabi sallallahu alaihi wasallam in har za ka yi mawarkin waɗansu abubuwa wanda za a ce ma in ka yi mawarkin su kana shan madara ko kana kaza a ce yana nuni abu sa alkhairi yana nuni a bisa fitira to ina ga sai kai mahulkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda ake magana masu mafi yawa cewa sun yi mafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ake karyata su a ce ba gaskiya bane sukan cewa ya ba su kaza to kuma shi ta hanyar inda ake ganewa cewa mawarkin karya ne ko kai ma kai sai kai mawarkin mutum ya ce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne shi sai kuma ya baka wani abu wanda yake na addini ba wai wani abu na karfafa ba karbi da wani abu na nasiha ko jan hankali akan wani ba daidai kin da kake ba sai kai mahulki kuma siffa siffar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana aikata wani abu mara kewa cewa na kaji tsoron Allah kaza kaza ka gani ko kuma wani ka tsayu akan ka jajirce akan tabbatar da sunna kaga wannan duka wani abu ne wanda dama a addini an umarce ka da wannan sai kuma sallah sai karfafe ka sai tabbata cewa ka leka siffofi siffofi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma wannan sai kai mahalki sai mutumin ya baka wani abu na daban to ba ma sai ka tambaya ba ko ba annabi ka dinga sallallahu alaihi wasallam shine abin da Sheikh Abdul Qadir mashhuriyar kissa ta mahalki ne na Iblis yayin mahalkin shedan shedan ya ce mishi ne ne rabbul izzati sannan kuma yake ce ga hanya wadda za ka huce mataki ma wanda yake na annaba kaga yace ƙarya kake kaza da ƙarshe ce ni ne shedan yace kuma na ruɗi ya kai ya kai wajen mutum saba'in da wannan kisa ashe duk irinsu ne su ne irinsu wannan almajiran su dan atiye ke kowa duk irin irinsu ya ce ga hanyar da ba he gabin ta tsarin annaba ba nasu daban naka daban shek abdulgadi ya ce ta inda na gane kenan bai ce ba anan babu kaga saboda bai isa bai jingina ma kai shi wannan wannan ke sai ce kenan rabu sai amfani da wannan ke sai kuma da ya ce kenan ga abin da yake na huta daga shari'a shi ma wannan kaga ya ce gaba ce bayan da za a yi mutum ya huta daga da'ira ta kenan annabawa ya zama kayi addinin Allah ka bauta ma Allah kuma ba ta tsarin annabawa annabawa su ne shakarin Allah subhanahu wataala ba wani wanda zai ce bauta ma Allah ba ta hanyar shakarin ba kai yanzu kawai shi kenan sai a ce ko shugaban kasa za ka yi ne sai ka ɗauki ɗan gari ya ɗau zahin ka kace mun je gishiri gari mai ake cewa bahu da manda ka je mai yau gidan wa za ka je ka zama hanyar da za ka ka gani to su annaba su ne wakilan Allah subhanahu wa ta'ala su ne jakadin shi bai yiwa ka bauta ma Allah sai a tsarin yadda su Allah subhanahu wa ta'ala ya turo ya turo mala'iku wajen su yace ga tsarin da yake so a bauta to iri-irin waɗannan ragowan guda saba'in wanda shi ɗaya ce da wannan kissa ya hallaka su to irinsu ne za ka ga alu suna suke maraddi kuma ya ce suna zagin wani su suna cewa sun huta daga shari'ar annabawa su suna ga sun wuce matakin ma annabawa shine irin su wannan da'atun wani wani kazami da zaka ga da su ma kai da kwalkwata ya fito yayi abin nan ba kan gado zaka yana kitsan mata ka gani da ka ganshi wani kazami abinci ma kake ci ba ka iya cin abinci ba wani kazami kawai da cikin yan tasha kawai to shi shi shi shi kaza ne ka gani da su kansu yan dariƙan duk sun tsane shi saboda abubuwan shi a nashi shari'a giya duka ba laifi ba ne duk a sha giya duk abin da ka sani na haramu duka shi daidai ne shi yasa da 'yan daudu da karuwa da duk tare da shi shi duka ba laifi ba ne da barawo da 'yan washi duka shi wajen shi wannan duka su zo a ta idan a shari'a shi shi a nashi shari'a wannan ba haram ba ne ba saboda shi baɗi ne yake bi wannan kuma a zahiri ne suke haram kaza kaza duk wannan kaba'ir da muka yi to shi a ɗarika shi duka wannan kaba'irin zunubu wannan kawai bisu hudda ka daga cikin tabarkin shi kawai ka zo a tahi daidai ne wannan duka babu matsala a irin wannan to kaga irin wannan shine abin da yake in ka ji ana cewa yin mawarki ba daidai ba to duk irin wannan ake nufi ya ce faƙadira ne fa inda shi tsala ta masar fi surati shaidan ba iya musultuwa ya suranta a surata wa man kadaba alayya muta'ammidan mahalli shahid wanda ya kirkiro ƙarya da gangan mun fare ta babu a maka da huminan da ya kama mazaunin shi a wuta babu kitabatul ilm baban da zai bayyana mana rubuta ilimi ana buƙatar abin da ka sani na ilimi to ka yi ƙoƙarin ƙayyade shi ka rubuta shi wasu kalmomi na fa'idodi da kaji to ka yi ƙoƙarin rubutawa kafin ka samu ka hardace kuma sannan ma takan iya yiwa ka manta to duk lokacin da ka manta sai ka koma ma wannan ilimi yana tabbata ta hanyar harda da kuma rubutawa harda da kuma rubutawa وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هبس عن مكة الفيل أنم صلى سيتي إن الله هبس عن مكة الفيل ألا يا تري ما مكة رندنا وندسك ما أبو تاجيوة أو القتلى كوكما ألا يا كاري مكة دقا جسن كي دكما يا بكونا وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أما سي الله سلط مسو منزل الله لكم مؤمنين صلى الله عليه وسلم ala ma ke ce ku saurara fa inna halata hillali ahadin qabli kafina babu wani wanda aka halitta ma kai farmaki makka kamar yadda abraha ya zo allah subhanahu wataala karya shi wa arsala alaihim tayran ababil allah subhanahu wataala ya ce awalam yaraw anna ja'alna haraman amina wa yatakhattafu an-nasu min hawlihim ba su ga mu ne muka sanya shi ya zamanto abin ba ma kariya gari wanda yake abin ba tsaro alhali kuma ga shi garuruwan da suke gehensu duk ana kai musu farmaki wala ta hillali hadin ba'di ba ta halitta ga wani bayana Allah subhanahu wata'ala kenan ya haramta kuma bayana babu wani wanda yake halal a gare shi ya kai hari maka ala wa innaha halal li sa'a min nahar ku saurara ni ma ta halitta ne a gare ni wani dan lokaci wanda yake shi ma dan lokacin nayi ala wa innaha sa'ati hadhihi haram kusan cewa wannan lokaci ma da nake muku khutuba to a yanzu ma ni kaina haramun ne in zamanto na zubar da jini ya zamanto na kai hari kenan a makka la yuqtala shawquha kusan cewa ba karta kaya wadda take a makka wala yi ƙudaru shajaruwa sannan kuma ba a datsar bishiya itaciyar da take a makka wala tun takatu saƙi tsatuwa ba tsintar tsintuwa yadduwa wadda take ta makka ka je ka aikin hajji ka ga mutum ya yadda abin shi sai dai ka ɗauka ka kai gurin da za a yi cigiya ka kai mahallin amma haramun ne ka ɗauki wannan shi kuma yana daga tabewa da asara irin wanda za ka ma da koyon da zai biya ya je don yanka a shi wasu kan biya kawai sai je don saboda yanka a shi wani ma yakan biya ma wasu gwargwado su shi saboda a dinga zagaya an ga wani ga falalla alhaji kawai shi kenan a yanki wani ya ce wani lokaci kawai sun je ana wannan wani dan yanka a jihu sai ga kawai wani shi kuma alhaji ne mai taiba haka ya yi kasa he ya ɗauka wannan abin jiki da kamar kullum shi ne na guziri kawai sai sada doko sai yanki ce kawai jini kulilili a gani to mutane wanda za ka ga haka za ka sai su bibiya ya su je kawai da sau da ayyanka a shi shaki lalita ce Mm, to kaga gani. wala tun zakatu sake zatuha illa li mushrik sai ga wanda zai cigiya ya nemi mai ita faman qutila dukkanin wanda aka kashe mishi wani dan uwa fa huwa bi khairin nabari yana da mafificin ɗayan abu biyu in ma an yi hukal ko dai zamanto a bashi diya ya karbi diya wa in ma an yi da ahlul qatil ko kuma dai zamanto an yi sakayya ga wannan dangi wanda yake na wanda aka kashe ma kenan a yi musu sakayya ta yadda zai zamanto an kashe wancan wanda ya kashe dan uwansu saboda haka kenan zartar da haddi da za a yi wannan bai ci mutum ne wanda yake dan ta'adda a kama shi ko kuma ya kisan kai a kama shi ko masu laifi a kama su da an zartar mushi da hukunci wannan ba shi ake zance ba nan gurin ai kaga shi harami bai ba da kariya ga iri-irin waɗannan saboda haka duk wanda ya za kama shi a zartar mushi da abin da ya zamanto kenan ya aikata da saboda hutar da al'umma a kai faja a rajulun min ahalil yaman sai wani bawan allah ya zo daga mutanen yaman faƙari ya ci uktubli ya rasulun mahi ya ma'aiki a rubuta mini wannan hutu baƙin da ya zamanto kayi faƙari ya ci uktubu li abi fulan ku rubuta li abi sha ga abu sha sunan mutuma faƙala rajulun min ƙwarishi sai wani daga ƙureshawa ya ce shi ne abbas bin abdulmuttalib ya ce illal idkhira ya rasulallah ya maki sai dai tsaure ko fa inna fa inna naj'aluhu fi buyutina so da mu muna son ya shi a gidaddajin mu kuburina kuma sannan gurin in muka yi haƙa na kabari kenan ba shi hudu wannan muka sa wannan kenan ciyawa wannan tsabre da muka karta faƙalar nabi sallallahu illal idkhira sai annabi sallallahu alaihi ce sai dai tsabre shi wannan an togace shi kenan babu laifi dan ka karci tsabre wanda yake na makka ibn battal yace an samu waɗansu daga waɗanda suke ahlul ilm sun yi inkarin rubutawa yace saboda sababi na ziyaul hifz to zarta har da amma wannan hadisi kenan kar ya zamanto an watsar da har da an dogara a bisa rubutu sai ce amma wal hadithu hujjatun alayhi wannan hadisi hujja ne a kansu sannan kuma yana daga hujja a kansu yace mattafaqu alayhi min kitabatil mushaf abinda sahabbai suka haɗu na rubuta mushafi alladhi asl al-ilm haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yana da kutabul wahyi wanda suke rubuta mushi wahayi shi yasa imam shi'abi yace idza sami'ta shay'an faktubuhu in ka ji wani abu rubuta shi walau fil ha'iti ko da cikin katanga ne ko da cikin katanga ne ya ce rubuta shi wani daga cikin magabata kamar yadda khatib ya kawo ya zo majalisi na ilimi an gurwa na ana zaune ya ce sai ji ana haɗin wata fa'ida sai ya ka bashi da takarda a lokacin ɗan uwan shi ya juya ƙawa haka sai kokarin samu ya rubuta ya rubuta ya rubuta ya abin nan yana jin shi dai malmaltu ya ɗauka na abu ne shi kuma ya kiho a kan sauraron ilimi sai da aka ida zai tashi sai rike kafashi ya ce dan yi haƙuri in kwafe abin da na rubuta kaga kenan saboda su magabata suna ta ƙoƙarin kenan rubuta da kuma kwafa abubuwa wanda suka samu wanda suke na ilimi na fa'idodi wani ibn abbas radiyallahu anhu ma qala lamma stadda bin nabi sallallahu alaihi wasallam waj'u ibn abbas yace lokacin da rashin lokacin na'amta insha Allah ta sai mun tsaya nan gurin khairan abinda muka wani ya zama daidai ubangiji ya tara ma cikin ladan Allah ya gawarta mana kuskuren da muka yi ubangiji subhanahu wataala ba mu ikon kiyayewa da kuma hakacewa dukkanin abubuwan da muka karanta da kuma aiki da shi da kuma isar da shi daidai da yanda yake so ya rabu da Allah subhanahu wataala ya yi ma rayuwar albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya amfana da sallallahu alaihi wasallam ya barka da wannan sabbin subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Allah